بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau 25 ga watan Jumada Sani shekara ta 1447 wanda je da 16 16 ga watan Disamba 2025 miladiya babu fathil hajji ila al-umrati babu zai magana akan mutum ya kwance aikin hajjinsa ya mishe shi umara bayan da can ya yi kudurci cewa shi aikin hajji zai yi sai daga baya sai ya ya bata aikin hajji nasa ya mai da shi umara ya ci gaba mala ce an jabir radiyallahu anhu hadisi daga jabir radiyallahu anhu kusan jabir yana daga cikin wanda ya fi kowa wato ruwaito hajji na manzo Allah da tsawanta kusan ana ana ruwaito hajji da tsawonta haka daga wajen shi aka ruwaito sosai wannan ruwayar da za mu karanta ruwayar ce ta Aba ibn Abi Rabah daga Jabir da Aba akwai wanda suka ruwaito daga yawa daga wajensa akwai babban malamin ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj akwai Habib al-Muallim al-Basri da sauran malamai da yawa sun ruwaito wani ruwaya daga Afa ibn Abi Rabah ya kuma ce Jabir ya bashi wannan hadisi haddathani Jabir to shine zai ba mu wannan hadisi da an Jabir radiyallahu anhu ragowar hadisin da yake da tsawo shine hadisin wanda yake da Muhammad al-Baqir ya ruwaito Ja'far as-Sadiq ke ruwaito daga Muhammad al-Baqir Ja'far as-Sadiq ruwayarsa tana cikin sahih Muslim Imam Bukhari bai fitar mishi da hadisin ba amma dai hadisi ne wacce take yadda wanda yake da tsawo kuma akwai cika kwarai da gaske da yawa daga cikin malamai sun dinga tattaki suna sauraron wannan hadisi daga Ja'far as-Sadiq an Jabir radiyallahu anhu daga Jabir qala yace a halan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ya shiga harami nan Allah al-hilal kamar da kuka sani shine ya daga murya yana yana yin talbiya da ba ana abin da ake magana shine ya ya shiga harami ya ya shiga aikin haji gadan gadan da shi da sahabbansa da aikin haji da ya shiga aikin haji kaga anan wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisi wajen cewa to kaga farkon al'amari matsala ifradi yayi farkon al'amari matsala ifradi yayi kun ga hadisin hadisai da makaranta kuma na ibnu umar da sauransu kun ga cewa da kalar rasulullah ya sassalin ba na hadisin ibnu umar dai hadisin ibnu umar yana nuna dai matsala ba ba ifradi ba ya shiga ya shiga wato mutamatti'an ne to a wannan hadisi kuma zahirin sai wani masu ifradi suka kuma suka dauka za mu zo insha Allah sai mu magana akan tawjihin yadda malamai suka yi وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم babu wani wanda ke tare da haddaba da zai hadaya da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Talha da Talha wasu malamai suka ce wannan iya sanin Jabir kenan amma wasu akwai wasu da suka zo da shi kila shi bai samu labarin ba a lokacin kamar yasa Abubakar da sauransu wa qadima Ali min al-Yaman Ali sai ya zo daga Yaman manzo ya aike shi ya je ya kula masa da da da khumusinsa ta can ya kawo mazala daga baya izu daga yaman shi minan magana faƙali ta ce a halaltu da ma a hallabi inda biyu sallallahu alaihi sai ce ni ma na shiga na yi ɗauki harami na irin yadda mazala ya ɗauki haraminsa fabar da biyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu an ya ja'aluha umra sai mazala daga baya sai ya ba da umarni masahabba sai ce juye da wannan hajjin nasu da suka ɗauka tun daga tun daga tun daga nukun da suke tare da shi inda su ba su da hadaya su mai juya shi zama umara in suka juya shi zama umara fa ya tsofo sai su sai su dawafi sun mai qasiru in sun gama dawafin su sun gama aikin umaran su da sauran su sai su zo su yi aski ko ya hillo sai su fita su fita daga wato daga daga wato fita karamin fita ko sai su fita kaga za su dan huta kenan ya zama tabattu'i a wajen su daga baya kuma sai su cigaba da yin aikin haji illa man kana ma'ahu alhaji sai dai wanda ke tare da hadaya tare da shi fa qalu sai suka ce nan taliqu ila mina yanzu haka za mu tashi mu tattaki zuwa mina wa zakaru ahadina yaqturu wannan kinaya ne zuwa ga cewa wato har ma mutum ya je ya kwanta da iyali zakaru ahadina yaqturu wato yana zubda bani wato kinaya ne akan cewa ya riga ya shiga wasu abubuwa na wanda yake sabanin abin da aka sani na aikin haji yaqturu ai yana zubda yana kwanciya da mace fabalaka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani labari ya isa babur manzo Allah sallallahu alaihi cewa gashi abin da sahabbansa suka ke fada kamar sun ki abin da wannan umarni da ya ba su shi kaga wani lokaci ana iya samun wani daga cikin malamai ya ji wani hadisi sai hadisin bai fahimci fuskarsa ba ba dan yana raina manzo Allah ba ya aiki da hadisin a sai dai dan bai fahimci fuskarsa ba a ya ji wani abu a ransa haka wannan kai tsaye dan manzo Allah dan wani mutum bai aiki da hadisin manzo Allah ba ka zuwa ka ce ya fita musulunci tunda barin aiki da maganar manzo Allah wannan fita ne daga musulunci amma kuma ana iya samun haka da tawili kuma illa man kana ma'u yace fa balaga zalika annabi sa fa qala sai manzo Allah yace law saqbaltu min amri masadbar ni ma da Allah zai dawo mun da al'amari na zai dawo baya abinda na bari a baya ya dawo gaba shine abinda masadbar shine abinda na bari a baya ubangiji ya dawo mun da shi gaba na wato jiya ta dawo yau ko gobe ma a hadaici da ban yi hadayen bari ba walau la anna ma'iya alhadaya la ahlaltu ni ma ba da ina da hadaya ba to da ni ma nayi wannan ihlali da kuka yi da wa hadat aisha a wannan karo ne shi aisha duk wannan hadisi wada'i ne fa haje man kwanan sa a wannan karo ita aisha sai ta sai ta sai ta sai hailata yazo fa nasakatil manasik kullaha sai duk wato duk wasu abubuwa da ya kamata ya tattata ta yi na na aikin hajjin ta yi ghaira annaha lam taquf bil bait sai dai bata tawafi ma madaki ba falamma tahurat yayin da tayi tayi tsarki tawafat bil bait sai ta yi tawafi har sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah tantaliquna bi hajjatin wa umra ko yanzu ku tafi da ladan hajjin ku da umran ku wa antaliqu bi hajjin amma ni kuma gashi yanzu da aikin hajji kawai zan tafi فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم سي عبد الرحمن ابن أبي بكر يبقى أمرني بدل أمرني دا يا أنت عبد الرحمن ابن أبي بكر سوى يقتل تبوا بتن تنعيم wato ta koma can baya kenan fa ta marat ba'da alhaji daga baya bayan ta gama haji sai kuma ta ji ta umara bazala yayi haka saboda jar da mata saboda ta ta kuka da sauransu hankali da tashi ita za ta ƙara sabar da sauransu amma zalla ya ga mata wannan ai wani abu ne da ubangiji haka ya rubuta min mata kuma akwai madadi da ta hakura duk da ba ubangiji zai ba zai haramta mata lajanta ba to amma duk da haka dai saboda yana zama tafiya matsala sai bai bari hankalta ya tashi baki ɗaya ba ba ta wani abu madadi ya kuma sanya ta da ita da ɗaya daga shigi kanta ɗan uwanta wannan hadisi kamar da muka ce kun ga wasu daga cikin malamai sun yi hujja da shi akan ifradi jama'a magana mafi inganci wasu suka ce eh ya fara ifradi ne daga baya kuma sai mai da shi ya zama qirani din magana mafi inganci wanda ba tamattu'i yayi ba tamattu'i da zai sanya har wato yayi ihlali irin waɗannan waɗannan sahabban nasa ai ai da ma an fada cewa gashi wa laysa ma ahadun minhum hadin wa laysa ma ahadin minhum hadin ghayra nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma mai ihlali da ma kaga ya ce mai tamattu'i ya ma ce ba yi da ma hadayan to da lalle tabbace matsalar qirani yayi qirani yayi ba ba ba tamattu'i ba kuma cewa farkon al'amari ya zo yana yin ifradi wannan wasu daga cikin malamai haka suka fahimta to suka ce to so amsan da malamai ke ba su shine su to ko dai ya zo da shi ya zo ya fara yin ifradi daga baya bai da shi zama qirani ko ko ana ana maganar rabin labarin ne ba ana maganar wai haka abin ya ci gaba da zama ba tunda ai nan labari ake bayarwa ya zo ya yi aikin haji ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sannan kuma malamai sun yi hujja da wannan hadisi wajen cewa a wajen cewa wato wanda ya zo ya kira wanda ya kira ni wanda ya kira ni ya hada aikin hajjinsa da umaransa to tsawafi ɗaya ya ishe shi duka in yayi duka kowane ya wani zai zama na umara ne da hajjin duka tunda shi ba zai fita ne daga cikin kayansa ba sabanin shi wanda yake tamattu'i zai yi kaga manzo Allah sai yake sai ya musu magana cewa su juya ta su bai shi ta tamattu'i fa ya tsohu su su tawafi daga baya tawafin na aina umara ne na umara ne ba na wani tsawafin na umara ce ba wai na wani abu ba so wannan ya daga cikin shi ma abin da abin da sannan daga cikin fa'idojin hadisin shi ne cewa mazalan ya bada umarni ana iya samun wani kaga ya sa umarnin nasa a zahirin al'amari amma ya tawili saboda akwai tawili da ake mummunai sun sa a mahadisan mazalan sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa haka a ce za a musu mummunan mummunan nufi mummunan wato fasara sannan kuma a ciki akwai a fadin manzala cewa shi ma da abin da lamarinsa zai dawo jiya za ta dawo za ta dawo yau ko gobe shi ma da irin nasu zai yi wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisi wannan gaba na wannan hadisi na cewa a to kaga yana nuna tamattu iya falala kenan tamattu iya falala dan matsala ya ce shi ma da hakan zai yi in ba dan yayi kaza ba kaga ashe akwai إنما امتنع عن التنب... عن التمتع لمانع ولولا المانع لكان مع أصحابه في إنجاز حجه تمتعا to kaga wannan suka ce wannan yana nuna maka cewa wannan shine musahabbi ko shi ya aya falala bal har wasu daga cikin malamai ma saboda wasu bangarori na hadisin da yazo sun yi maganar cewa ma an ma share shi baki daya yanzu babu wani haji da ya ragowa in ba tamattu'i ba ifradi an share shi kirani ma an share shi saboda faɗinsa cewa lil abad har abada to amma dai wannan magana magana ce wacce take za ga riwaya ce daga Imam Ahmad al-Zahir sai Ibn Hazm al-Zahiri wannan shine fatawarsu kuma shine kuma zabin ikhtiyarin Shafi albani da wasu daga cikin muhajjiquna amma dai magana mafi inganci shine magana da muka faɗa tun a baya can za ku tuna magana Ibn Taymiyyah wanda duk ba share su ba duk ba share ba abin da na maka ba share ba shine aikin Abubakar aikin Umar aikin Usman har gashi ma Umar da Usman suna hana ma a yi mai tamattu'in kaga in sun san cewa an share shi to ta yaya za su za su ƙara kawo wata shari'a da an riga an share ta abin zai yiwu ba saboda haka magana ce magana ta Ibn Taymiyyah akwai yanayin da zai iya zama zai iya zama ifradin ma shi yafi akwai yanayin da shi tamattu'i zai iya zama shi yafi akwai yanayin da shi kirani zai iya zama shi yafi ibn taymiya yake cewa in misali yana in ya kasance yana yi tafiya ne tafiya guda daya ma umara da aikin haji tafiya da zai tafiya ne guda daya kamar mu galibi mu nan muke uwa duniya har tafiya ce guda daya muke yi a to wannan kaga shi mutum sai sai ya haɗe su guda biyu ko kuma yana tafiya zuwa ga makka yana zuwa makka kafin kafin watan kafin watannin aikin haji ta yadda zai yi umaransa ya kuma zauna a makkan har sai har sai lokacin aikin haji yayi to kaga wannan shi ma sai a ce masa watakila yayi ifradin mu yafi saboda in yayi ifradin zai akwai raya masallaci yayi in ya tafi kafin watannin aikin haji yayi umaransa da yayi umaransa sai ya ci gaba da zama har zuwa lokacin da aikin haji ya zo to da aikin hajji ya zo shi kenan sai sai aikin hajji shi daya kaga kaga babu yanka da zai kenan wannan yace ibnu biya kitab kaga wannan ifradin iya ifradin ma ya falala amma idan in yace idan tafiya ce guda ɗaya zai yi kuma musamman a watannin aikin hajji to wannan idan ya ya kado hadayansa duk inda maza Allah ya yi to kirani ya falala in kuma bai kado hadayansa ba to tabbata iya falala wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa kuma maganar sa ne gaskiya har yanzu ta fi kwanta min akan maganganun cewa ma an share magana an share wannan ma magana ce mai rauni magana ce marjuhiya ruwayi da dama suna nuna cewa su kulafa aura shirin duk suka sun bari a yi laifin kawai ko in ce abin da yake wasu daga cikin malamai suka inkari in sa ibn abi talib su ibn abbas shine cewa a koma a ibadin kawai ka ai sauran amma muna cewa duka ai waɗannan abubuwan guda uku duka wani wani abubuwan guda uku kada kada ce za a basu baki da in tafiya ce guda ɗaya mutum yayi da ya je makkan ya samu dama ya zauna yana da ɗan kuɗaɗen sa yana da wasu ɗan kasuwanci da zai yi umara to daga bayan aikin haji ya zo sai ya ifradi ko kuma a lokacin shekaru watannin aikin haji da ya je to shikenan kawai sai a in da hadaya tare da shi sai ya kira ni in babu hadaya kuma sai ya tamattu to wannan shine abin da shi insha Allah ta'ala sannan kuma nan akwai magana da yayi na Aisha ne da ya kwata mata da hankali wannan yana nuna insha Allah yana nuna yanayin girman zamantakewa da ke tsakanin manzala da matayansa akwai wani bangare a ƙarshe na hadisin wanda shi bai kawo shi bai kawo shi a nan kafin nan akwai kuma ma ishara ko nuni zuwa ga cewa mace ba ta tafiya ita kadai kaga manzo Allah anan sai da ya aika ma yace Abdulrahman yazo dan uwanta ne yayanta ne a dan Abubakar shi babban dan Abubakar ya rasu shekara ta 58 bayan hijira so 58 ko abin da ya kama da wannan shi ne shi ne ai Aisha daga baya take zuwa ta tabbata zuwa makabarta ta ziyara ta kai mishi ziyara ta mishi addu'a wanda malamai za ku suna kafa hujja da dan kai ziyarar da ta yi masa wajen halaccin mata su je makabarta. Eh? A kowa da kowa da duka akwai akwai iyayensu daban-daban. Ai Abubakar ba matayen shi ne ba matayen sa. Asma'u da Aisha ba uwarsu ɗaya ba. Ba uwarsu ɗaya ba. Ummu Ruman ita ce uwar Aisha. na dan ya shige mun ita ce uwar Abdulrahman ko ba ita ce ba ya shige mun amma dai alayi hal dai ba ba dukan su ne kawo kawo Muhammad Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq ai washi da ban shi shi karamin dan su karamin kanin su a to anan kaga kai tsaye mata Allah sai bai bari Aisha ta tafiya ita kadai ba saboda dai yayin da mace aka bari ta tafiya ita kadai to kuma ana sanya rayuwarta ne cikin hadari za ta tana bukatar wasu abubuwa wanda ba tana bukatar wanda zai mata hidima ko babu wanda zai mata hidima a wajen ko ko ya zama tana da wani ciki da ba sai tana da shi ba ya tashi yana ya jujjuya mata saboda yanayin tafiya ta suma inda ta shiga ta ganta abinci ba ta san me ya faru ba tunda dai dama dai ya za ta gane ta gaban ta in ta duwa za ta gane to kuma gaban ne dama ke yake ciwo ba ga wani abu ne ko wani ta ta haila ko wani abu farkon hailan kenan a lokacin da ka tafiya mata su kai har yanzu ba tafiya abu ne mai hatsari amma idan ya zama tafiya ce wacce take ba tafiya ne wanda yake tafiya ne cikin gari ko da dai abu ya da nisa amma tafiya ne cikin gari wannan wanda tsakanin nan da nan akwai mutane wanda maraya ne haka an raya wajen to wannan yana da sauƙin al'amari shi ma dai ba wai haka ake so su ta tafiya haka tabarruji haka ba amma dai yana da sauƙin al'amari akan tafiya wanda dai an je an ɗauki jaka an kaza an yi mishi wani sabon ɗamara. can ƙarshen hadisin wani ɓangare nashi sai ya yi magana cewa ajaru ki ala kadari na sabiki wannan bar wannan gaban kawai karanta wannan hadisin wannan gaban wata rana ba za mu zo kan shi insha Allah a cikin ko usul fiqi ko abin da ya kama da wannan قال cewa an Jabir radiyallahu anhu ma qala qadimna ala rasul qadimna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqulu labbaik bil hajj mun zo tare da manzo Allah muka biyo shi zamu aikin haji muna cewa labbaka bil haji wato kaga anan kaga kamar ifradi suka yi kenan ko fa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah umra sai manzo Allah yayi mana umarni sai muka washe da shi ya zama umara wanda da hadisi ne guda daya wata rana in an samu dama sharhin hadisin Jabir din yana da bukatar sharhi zama na musamman insha Allah sai mu tashi hadisin wani Abdullahi na'am Na'am. Yana nan, kawai shi wannan shi ne ake bin sa, in ba shi da dama ba zai azumi ba, sai azumi, ai shi ta shari'a shi jinsin duk wani abu za a ce ka yi ko ciyarwa kawai kamar rantsuwa ne, rantsuwa da kaga ai an baka option ne guda uku, ko dai ka ciyar ma mutane goma, ko ka tabbatar da su, ko kuma ka yantar da wuyayi, kaga duka au au aka faɗa. إضعاف عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة to kaga sai aka ce in baka samu dawa ba to shi zaka azumi to dai da ba samu dawa ba to kaga shari'a ta kawo wani badal wani badal wanda zai zama ma'quli eh a kasar ba ce wato ba shi tafiya mai hadari ba wato in ka ce kasar ba wato sai an samu jaka eh ya kamata ji da maharabi a wajen ba za a yi samun hadari a wurin ba ba za a yi samun tana bukatar wani abu wani wata gudunmuwa ba a duk wani shi ake lura da shi in dai muna rayuwa da cikin larura gaskiya fa muna rayuwa da cikin kuma larura ce wanda mu muka ja kanmu tunda ai baka cewa wanda laruran wai haka za mu tafi rayuwa da mu ai na mai canjawa kowa da ya bare duk wani wannan kawai in mace ta ce yanzu ba za ta yi tafiyan ba sai sai da waninta sai da ɗanta ko kuma waninta sai a hana ta saboda wani lokaci kawai gintsewa muke ma hadisan manzo Allah fa gaskiya eh wannan abubuwa har yanzu akwai shi wani lokaci za ka gani yanayin dogon tafiya din ka gama suna ta kafansu ya yi tsami kaza irin wannan duka suka gama tana sun shiga halin kar halin wato kunci amma da za a bi hadisan maza da za a ga abin ya zo a sauki da kuma ya galibi ga shi ko injina yana faɗa cewa ai abin da muke matan ko makaranta sabu ya fi na maza domin ba za mu taimaka musu a irin wannan wajen ba kulawa da ya kamata a basu ya fi na maza namiji za ka iya barin shi je ya dawo ba ba zai zama kai tabo ba ita ko tana zuwa ta je ta dawo zai dawo ta tabo da har aurenta har ayanta daga baya na riyadu salihin to an dade ko eh kasan haka je a'a ya fi ya fi ya fi ya fi saboda ai an jima gaskiya da hadisi nawa ne Dari da hamsin da uku Dari da hamsin da uku kan babi ne ko mun shiga to bukanta hadisu bukanta hadisa wace mala ya ce wa amma al-muhafazatu ala al-a'mali mutum ya kiyaye aikace aikace da yake yi na alkhairi wa amma al-ahadith amma hadisai fa minha hadithu Aisha daga ci akwai hadisin Aisha wa kana ahabbu dini ilayhi mafi kyawun mafi soyayyen addini a wajen manzon Allah ma dawa masahibuhu alayhi shine abinda wato mai aikata wannan aikin ya dawo dimanta a kansu wa qad sabaqa fil babi qablahu wannan hadisin ya gabata a baya ba ce makaranta ba sai na gaba wa an Umar ibn al-Khattab hadisi daga Umar ibn al-Khattab qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ya ce man nama an hizbihi duk wanda ya bacci daga hizbinsa wato wani wuridin sa ya saba yana sallata min al-layl na dare aw an shay'in min ko daga wani abu daga cikin wuridin sallan nasa bai samu yayi shi a cikin cikakken sa ba fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati al-dhuhr sai ya karanta ya zo ya karanta ko ya sallata wannan abin da ya kuce masa tsakanin sallan asuba da sallan azhar an fahimta kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl ubangiji zai rubuta masa wannan ladan kamar yayi shi ne da daddaren sa zai bashi ladan sa rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan riwaya mu ci gaba da wannan hadisi wa an abdullah ibn amr ibn al-as hadisi daga abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala shi qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abdullahi ya kai abdullah la takun mithla fulanin kar ka zama kaman wani kana ya qumu al-layl yana yana sallan dare fata da qiyam al-layl sai kuma ya bari bazala Allah bazala yana Allah yana son wato duk abin da zaka yi kalimanta akan sa kuna dan kadan ne muttafaqun alaihi wannan hadisi yana nuna halaccin ana iya yin maganan wani a abin da ya shafi min nasiha ma al'umma zalla kaga yayi ce kar ka zama kamar wani watakila an faɗi sunan amma kaga abdullahi bin amr bai ma faɗi amma yayin da aka zo bayan rasu sahabbai na mamakin ladabin su suna da ladabi na baki kwarai da gaske in ba ta kawa ba ta duk wani abu da zai sa a koma ana mutum dariya to ba za su faɗa ba za su faɗa ba za su wato yaye ka ba da ba haka ba za a ce kar ka zama kaman wani ba shi kaga idan maslaha ta sa za a bar sunan wani mutumi saboda nasiha ko saboda a faɗakar zuwa ga wani aiki da yake mara kyau kuma ya fito fili aikin nasa to wannan babu laifi ba za a ce a mishi giba ba wannan bai shiga cikin giba ba an fahimta eh saboda haka duk abin da za a yi kiyaye addini a ce wane wane ka ku saurare shi mutum banza ne ba shi da kyan addini ya da bid'a haka aka tambaye mutum ya zama shi mutum ne azzalimi ce wane la yahibbu lahu al-jahra bisu'i to kaga bangi yace sai wanda aka zalunta shi ma mutum ya ce ai wani azzalimi ne me hada ka da shi ya ci kuɗi na ne wannan babu komi ka faɗa babu komi ka faɗa sai dai idan ya zama yara akwai fitina da wannan kusa a ce ka shi saboda kanka haihuwar da fitina musamman in shugaba ne ya zama zaka zaka haibansa da kwarjininsa zai saraya to sai karka yi abin da zai jawo fitintumi ta emike amma in idan kunta fi man aminhu ka yi nisa da shi shugaban ka sha wuya ka ce ya rushe duk zalincin shi ne wannan ya dawo duk wannan wannan tsayin muna shi tsakanin mu wannan shi kenan muna nisa da shi ne eh kuma ba mu tara mutane ba amma ka tara mutane ka zo kana kana kiddigo zalincin sa saboda daga baya a zo a mishi tawaye wannan kuma kaga kuma kai kari akan akan hakkin ka kuma kai cewa aka kafa zalincin da aka kafa ba cewa aka yi kuma ka tara mutane ku je ku masa ta'addanci mulkin sa ba ما نتي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة ما لا يكن شيء إذا وتصلى تكوتش مسلمين الليل الداري من وجع سبب وتتوتا أو غيره كون ولا أزري صلى من النهار سي صلى درانا ثنتي عشرة ركعة ركعة شابي ركعة شابي كلكم أنت ما لا إلى شاء إيه شاء إيه كي على الداري تو إن يدو سي ملت تشكا سيدو شابي وأنا تعالى قتين hujja da mazalimai suka yi da wannan wannan hadisai da ire-irensa wajen cewa idan misali mutum uturinsa ta riga ta kuce masa saboda wasu wani uzuri to idan zai rama lokacin sallan wadha to me da ta cika mazala yana yin sha biyu sha ɗaya kaga sai mai ta zama sha biyu kai kuma uku kake yi sai gaba ta zama hudu an fahimta yawwa to wannan wannan kaga yana ƙara fasara maka hadisin Umar din can shi ne sai na ce muku ci gaba zai fasara muku rawahu muslim ba muslim ya ruwaito wannan arwaya eh shi ba komai sai haɗe eh in zai iya yi in kuma zai shigar da su duka shikenan in ba duka ba su jinsu iya ɗaya wani lokaci an ka samu kana iya shi haɗe su duka na
na rawa ta haɗe da
sai a haɗe su a haɗe su da niyya ɗaya insha Allah Allah zai haramta ladan ba to sai mu ba ku da ba la ko Allah da shi lafiya an sha an sha gida eh an huta kaji hadijar ko masha Allah Allah taimaka na za mu tashi muwatta sai imam malik idan ra'at fil manami idan ra'at fil manami mithla ma yara rajul an ga wajen babi zai magana akan wato wanka na mace da ya wajabta akan ta cewa ce wanka idan ra'at fil manami in ta gani a cikin baccinta cikin mafarkinta mithla ma yara rajul kwatankwacin abin da wato namiji ke gani na kawo ka gani kawai malik ce haddasa ni an malik ya haya yake cewa malik ya ba mu hadisi an ibn shihabin daga ibn shihab an urwa ibn zubair daga urwa ibn zubair anna umma sulaimin qalat li rasulillahi cewa ummu sulaim ta faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kaga yayi ya mai da shi wannan an kira shi alhadith almuannad wannan wani abu ne da urwa bi halacci bi halacci labarin ba bi halacci labarin ba lokacin da aka yi ai bai zo duniya ba ummu sulaim ta je wajen manzo ta tambaya kaza yanzu yana ba da labari ne yanzu shi a karan kansa to malaman hadisi ba su karɓi wannan ba sau za su ce wani alhadithin ne mu'annan mu'annan bil hamza ba mu'annan ba akwai an'ana akwai annana wannan shine inna inna dai fara ba gashi ce anna ba eh to shine alhadithin mu'annan eh to shine suke cewa wannan kaga ba za a karba ba saboda shi bai halarci kissan ba da shi amintacce ne amma yanzu yana ba da labarin wani abu ne da ya faru a shekarun baya haka ba za a karba ba to amma haka shi Yahya ibn Yahya al-Laifi anan ya ruwaito Malik yace cewa ya ba da labarin Ummu Sulaim to duk da in ka je can gaba zaka ga akwai alamar cewa ya ji hadisi daga Aisha can gaba gashi zai ce fa qatalaha Aisha kun ga wajen can gaba sai ce fa qatalaha Aisha sai Aisha ta ce mata wanda ke nuna maka cewa hadisi ya dauka da jan Aisha saboda ka wani lokaci ana iya samun a farkon hadisi kaga kamar akwai alinkai ba amma sai ka je can hadisin can gaba sai kaga kuma ina ne shi wannan din wanda ya sami hadisin sai a samu a samu asali inda aka samu sannan kuma ma wasu daga cikin marwaita da suka ruwaito hadisin ah, sun ruwaito hadisin daga Malik daga Ibn Shihab daga Urwa daga Aisha duke ba da wannan labarin saboda haka, ah, ya zo ya zo a wasu daga cikin hanyoyin muwatta ya zo a cikin a wasu daga cikin hanyoyin muwatta wanda ba Yahya ibn Yahya al-Laifi ba sun ruwaito gashi nan anan yana faɗa yana faɗan wanda suka ruwaito suka ce suka faɗi cewa lalle hadisi daga Aisha ne inda wasu na cewa hadisi ne guda biyu amma dai al-sahih akwai a magana ambata Aisha saboda ya ji hadisin daga Aisha sannan kuma ya ji hadisin kuma daga daga daga daga daga wajen su Ummu Salama kamar yadda hadisin gaba zai zo bayani anna ummu sulaimin qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummu sun ta zo wajen manzo Allah tace manzo Allah al-mar'atu mace ce tara fil manami take gani a mafarkin a mafarki misla ma yara rajul kwatan kwatan abin da dan wato mutum namiji ke gani kamar wato abin da zai gada mishi da mani kenan eh ya guri yana duba abin da shi siyuki ya faɗa ne a ƙasa تابع ابن أبي الوزير على إسناد هذا الحديث عن مالك وباب ابنه قد بلغ من أبو الوزير ومعنى في المساء في المساء to gashin dai duka gashi za ku duba kasa kawa gashi asiyuti ya ka kawo ganu na malamai su addana kutuni su ibn abdul bar inda suke nuna waɗanda suka ruwaito hadisin daga daga daga daga daga malik daga daga urwa ibn zubair daga aisha wasu wanda suka ruwaito hadisin daga malik daga urwa ibn zubair daga ibn shihab daga urwa ibn zubair daga aisha a ciki akwai abdullahi ibn nafi' da sauransu annabi nafi alwajir malik ne da kuma gaji can gaba da da kutuni yake faɗan cewa akwai waɗanda su ma suka yi suka mutaba suka rawaito hadisin daga malik kuma akwai wanda suka rawaito daga daga ibn shahab su ma banda malik su ma daga sun abaci sunan aisha din saboda haka hadisin ya tabbata cewa urwa ya ji hadisin ne daga aisha take cewa ta mafarki ta yi mafarki ta ga abinda wato namiji ke gani a mafarkinsa a tattasiru ta ma in tashi za ta yi wanka kamar da namiji ke wanka fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mata na'am yace eh za ta yi wanka fa li taqtasil za ta yi wanka fa qalat ko ta yi wanka fa qalat laha aisha sai aisha ta ce uffil laki ce kai kai kayya kayya ake kin bada mata kuma wa hal tara zalika mar'a mace tana iya yin ganin wannan abubuwan ne dama wannan a wasu ruwayoyi sun nuna cewa Ummu Salama ce ta tambaya malamai sun hada hadisi suka ce a'a za ta yi wa duka a waje ɗaya suke Ummu Salama da Aisha duka a waje ɗaya suke kuma duka da aka yi wannan da aka yi wannan ta wannan tambaya din duka sun dan wani ƙyaƙyabi ya za yi shi tambaya irin wannan haka mai na kunya haka mazala kuma sai ba su amsa guda ɗaya wanda kowanne kuma ya halatta ya halatta ce amsa ne ga Aisha ga Ummu Salama duka ya halatta an fahimci abin nan kun fahimci abin da nake magana yawwa matansa ne guda biyu a wajen magana mafi inganci game da sauran malami suka yi hakiki sannan kuma ɗaya daga cikinsu ko dukkansu ko ɗaya ta faɗa ɗaya kuma ta faɗi cewa kina da gaskiya ta ce ke ba ta jin kunya wani tambayar ne sai kuma zalla ya ba su amsa kuma kowane da ya ba su amsa ai su biyu ya ba su amsa in ka haɗa kuma musulmi ta uku kenan talaka waƙi a ce guda ɗaya kisa ce guda ɗaya kuma amma duka su sun inganta a wajen فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam masa yace mata taribat yaminuki taribat yaminuki hannunki na dama yayi yayi yayi samu tarbaya wannan usulmi larabawa al-asma'i yana cewa wannan taribat yaminuki yana cewa wannan al-hadd ala ta'allumi mithla hadha wannan kamar yana ce miki ne yana cewa hannunki yayi tarbaya ga barin abin da ya kamata ki sani ai ashe ki gama sanin waɗannan abubuwan miki ba ashe kina baya kamar take la ciki muki wanda duka wasu abu a ce mahaifiyarki ta yi wabi misali wanda duka musulmi larabawa in suka faɗa ba suna nuni zuwa ga cewa suna zagin ka ba suna nuni zuwa ga cewa wato kamala abin da ya kamata a samu ya same ka na fahimta baka da shi a lokacin a wannan abu shi ne taribati ya minuki wa min aina ya kuni shabahu da ina ki samun kama wato yana nuni zuwa ga cewa duk yayin da kaga an samu ɗa da zai kama da iyayensa wajen ɗa dama dole zai kama da iyayensa dole ko yana so ko baya so dole sai ya dauko abubuwan iyayensa ko dai ko dai bangaren uwan ko bangaren uban in yayi kama da mahaifinta to yayi faga ba ne da wasa ne dai ya dauko yayi kama da mahaifin mahaifinsa to yayi kama da dai mahaifinsa ne to shine kika mun aina ya kuna shabahu ai zaki samun kama wato shi mani ita mace ta ta bayar namiji ya bayar kowanne ya zama ya riga ya ya fara yin gaba to kuma shi dan zai zama ya yayi kama da shi wanda ya fara yin gaba din ko mahaifin ko mahaifiya a karanta hadisin gaba na hadisi ɗaya ne ce haddathani an malik ya ba mu hadisi daga malik an hisham ibn urwa an abihi daga babansa an zainab bint abi salama zainab ita ce yar uwar wannan umar umar ibn abi salama daga zainab yar abu salama an ummu salama daga mahaifiyanta ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matar ma'aiki annaha qalat cewa ja'at ummu sulaimin imra'atu abi talha al-ansari ummu sulaim ta zo wajen manzo Allah matar Abu Talha al-Ansari ila Rasulullah da manzo Allah fa qalat ya Rasulullah inna Allah la yasahi min al-haqq sai tace ya manzo Allah ubangiji baya jin kunyan gaskiya hal ala al-mar'ati min ghusl idha hiya halab idha idha hiya halamat wajibi ne ga mace ta yi wanka in ta yi mafarki wannan shi ke na mata ba su cika yi ba galibi mata su ba su kai wani mafarkin ba amma dai ana samu kuma su yi da ko kuma sun yi da aka samu su ba sa fitar da wannan abin da shi namijin galibi kyautar ba galibi namiji da ya yi za ka tsammanin zai yi wanka amma mata za ga sun yi ma su da ajalin wata ma ba ta taɓa yin ma wankan ba faƙari ta ce na'am in za ra'at ma'a in ta garwa in ta garwa sai ta wanka wannan kaga yana nuna maka cewa urwa ibn zubair yana da hadisin yana da shi ne ta hanya guda biyu wai hadisin da yake rawaitowa daga daga daga daga mahaifiyarsa yar uwar mahaifiyarsa khalansa Aisha akwai kuma hadisin da ya rawaito daga Zainab bint bint Abi Salama daga Ummu Salama sai anan ya samu nuzul ya dan sauka kadan can kuma isnadin farko ya samu udu isnadin ya sami madaukakin isnadi yana ga wannan shi baya bukatar wani bayani ayi abin a fili yake to sai mu tsaya anan to sai al-arba'in ko جامع العلوم والحكم من ابن رجب الحنبلي قال يا شيخ فقوله فدم فدم مزان الله انما الاعمال بالنيات dukkan aiki sai da niyya wa fi riwayatin a wata riwaya al'amalu bin niyyat duk dukkan aikace aikace suna tare da niyoyinsu ne wakilahuma dukkan su dai a waɗannan jimloli na manzon Allah ya kazi alhasan yana hukuntar da wato takaita wato aikace aikace da daure su da niyya ala sahihi wa laysa garduna ha wala tawjihu zalika yace ba muna nufin anan mu faɗi ta yaya abin ya zama alhasru ba wala basul qawli fihi ko mu shubda bayanai a haka wa qad wa qad ikhtalafa fi taqdir qawlihi amma lamai sun yi sabani ko an yi sabani akan taqdirin magana sa al-amalu bin niyyati me yake magana fakatirin min almutaakhirin da yawa daga cikin malamai yan baya yaz'umu suna riya cewa ana taqdirahu taqdiri shine al'amalu sahihatun aw mu'tabara maqbulatun bin niyya wato aikace aikace ingantattu ko wanda ake izina da su ko wanda aka karba to sune wanda suke tare da niyya wa ala hadha kaga akan wannan fasara fal a'malu inna ma urida biha al a'malu shar'iyya sai ya zama ana ana magana aikace aikace na shari'a ne ake magana al muftaqira ila niyya wacce suke bukatar niyya وما ما لا ما لا يرتقي الى النيه ابونا بقى بقات النيه كلا عاداتي كمان العاده من الاكل والشرب تشي da sha واللبس da sanya tuba wa ghairiha aw mithli rad al ko kuma misali an baka amana kaje kamar yadda shi wal madmunat ko wasu abubuwa da aka da aka ce kalama lamu kalama bai bada lamunin sa kaje ka bada abin da aka baka lamuni din wal maqsub na wabi sami mun ba ko wani abu da wani wani je kwace wani kwace da mutum ya je kamar yan bandit din nan ya je ya kwato wani abu da zo zai mayar to zai mayar zai niyya fala yahtaju shay fala fala yahtaju shay min zalika ila niyya sai daga cikin wannan abubuwan da aka fara radul amanat ko kuma abubuwa na al'ada na ci da sha baya bukatar niyya baya bukatar niyya fa yakhussu hadha kullahu min umumil a'mal al-madhkura ha huna kaga sai zama wannan yayi takhsisin wannan itlaki da manzo Allah ya ce innamal a'mal dukkan aiki to wannan ana al'amal shar'iyya ba ana min kullu al'amali ba wannan shi abinda ra'ayin ko annan malama zai zai shi magana sai ya gyara wa qala akharun wasu daga cikin malamai suka ce bal a'malu ha huna ce a'a al'amal manzo Allah ya faɗa anan ala umumi ha yana nan akan wato umum din sa akan fadin sa la yakhussu min ha shay la yukhassu min hashay babu wani abu da ake togacewa daga cikin sa wa hakamu ba'dhum 'an al-jumhuri da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai sun yi kai wannan daga cikin daga ra'ayin jumhurin malamai ka annahu yuridu bihi jumhurul mutakallimin kaman anan da yana nuna jumhuri na malaman magabata ba ya nufin ƴan baya ba wa qad waqa zalika fi kalam ibn jarir at-tabari ya an samu wannan wasu daga cikin magabata wanda suka faɗi cewa al'amal nan ala umumihi an samu daga magana da ibn jarir at-tabari muhammad ibn jarir at-tabari wanda ya rasu 310 bayan hijira wa abi talib al-makki da abu talib al-makki wa nasufun mai qutul qutul qulub abu talib al-makki wanda muka yi magana sa eh abu talib al-makki ba mi magana da mi magana cewa shine umra na tafi sa wajen sufaye ba ai mutumin kirki ne mutumin kirki ne ya da abubuwa masu masu falala masu amfani ana kiddigo shi a tsayin a wannan al'umma wanda suka yi shahara da bautan Allah akwai muhasibi farko tukuna shi shi kuma abu talib al-makki shine ko yazo kake maganin muhasibi shi ma sai ya kara akan maganganunsa da wasu hikimominsa sai ya rubuta littafin kotun kudu shi kuma gazali da ya zo shi ma sai ya ɗauko maganan wannan kotun kudu a cikin yawon lomitin sai ya ƙara wa kan wasu abubuwa wannan littafai ne da ana iya dubawa sai dai ana iya samun kuma kurakurai ba masu mai ne ba kamar da dai muka yi bayani a yadda sufaye suke a wancan lokaci ku koma ku ji ku ji karatun saboda shi ma an samu wa ghairu kuma min al-mutakallimin da wasu da wasu su ma daga cikin magabata suka ce annabal amal da mazalla ya faɗa anan ala umubi ya shafi dukkan aikace aikace wa huwa zahiru kalam al-imam Ahmad kuma wannan shine zahirin da ake abin da ake fahimta daga magana Imam Ahmad in ka ji sun ce zahir galibi ba wai ya galibi an faɗa faɗe shi ne kai tsaye ba to amma dai a aikin sani'in sa yana hukuntar da haka wannan shi ake a takrirul fiqhi wani lokaci a gina wata magana a ce ta yi kama da usul din maganar malam wani sai a ce ya kamata zama maganarsa ko ko a ya faɗi maganar a zahirin magana kuma sai a fahimci haka da qala fi riwayati hanbal ya domin ya faɗa a cikin riwaya da hanbal yayi uhibbu li kullu li kullu man amila amala min salatin aw siyamin aw sadaqa aw naw'in min anwa'i albirri an takuna an-niyya mutaqaddimatan fi dhalika qabla al-fi'li a ruwayan hanbal imam amur ke cewa ina son ga dukkan wanda zai yi wani aiki aikin nan sallah ne ko azumi ne ko sadaka ne ko ma dangi daga cikin dangogin aikin nagarta ya zama niyya ta gabaci wannan aiki din kafin aikata qala annabi saboda manzo Allah yana cewa al a'malu bin niyyati dukkan aiki sai da niyya fa hada yati ala kulli amrin min al umuri kaga wannan zai zo zai zake ma dukkan wani wani wani lamari daga cikin lamura kaga anan shine sai zahirin magana Imam Ahmad kaga yana yana nuna cewa Imam Malik bin ya ta shafi dukkan aiki kenan wannan shine wa bi hadha wa bi hadha qad sabhara ibn Rajab min kalami al-Imam Ahmad wa qala al-Fudail ibn Ziyad Fudail ibn Ziyad yace sa'altu Aba Abdullah Fudail ibn Ziyad ya daga cikin wanda yake yake da ruwayoyi da masail daga Imam Ahmad inda bai shahara da ilimi ba amma dai zaka ga yana da masail da yake da shi a hadisi da kuma fiqh da sauransu Fawzan ibn Ziyad daga cikin daga cikin manazarta masu bincike sun sun hada sun yi sun da kirmani in ba manta ba sun yi tadikin ma masail din sa a waje daya Fawzan ibn ibn ibn Ziyad ko da ba a da wani ihata sosai da ake da shi da ruwayar sa da ruwayoyinsa da kuma yanayin tabbatar sa ilimi to amma da ruwayar da yake rubutar Imam Muhammad malamai suna izina da ita sa'altu aba abdullahi na jin fadl bin ijad shine dai in ban manta ba sa'altu aba abdullahi na tambaye eh fadl bin ziyad to to sai sai a tahdidi na dan manta akwai saboda bu'd al-ahad bari mi alama da sai a tuna min wani lokaci sai na kan manta maje gashi na dama ta ila ba zan manta ba sa'altu abu abdullahi na tambaye abu abdullahi ya ali ahmad ya tafi ya nufa amama amr ali niyya a gami da niyya ana sai a shiga da shi fil amal niyya aiki kultu sai nace sai nace masa kaifan niyya yaya yaya lamar niyya yake qala ta yu'aliju nafsahu idza arada amalan la yuridu bihi an-nas zai wato ya gyara yanayin ransa shine idan yazo zai yi aiki kare zama yana nufatan mutane da aiki yana nufatan Allah ta'ala ne shi daya wa qala ahmad ibn daud al-harbi ahmad ibn daud al-harbi yace haddatha yazid ibn harun bi hadith umar yazid ibn harun al-wasiti malami imam muhammad ne wannan ya daga cikin manyan malamai yake cewa ya ba ya ba da hadisin umar ibn al-amal bin niyad wa ahmad jalis ahmad na zaudi fa qala ahmad li yazid sai ahmad yace mai yazid ya aba khalid ya abu khalid ya kai baban khalid shi yazid ibn harun cewa ala hada alqawli yace yi akan wannan magana faqila taqdirul kalam shi ibnu zabi yake magana faqila taqdirul kalami al a'mal waqi'atu aw hasilatun bin niyyah sai yace kaga taqdirin magana anan shine wato duk magana da mutum yake da dukkan aikace aikace suna faruwa ne da niyyan wanda ya aikata su fa yakunu ikhbara an al a'mal sai zama wannan magana magana ta farko idan al a'mal bin niyyati wannan labari ne ake bayarwa cewa duk wanda yazo zai yi aiki in dai ba wai tilas aka masa ba to niyya ce take tuko shi zai wannan aikin wannan jumla sai zama jumla ce ikhbariya wanda wannan galibi malamai sun fi gabatar da wannan wannan ganin akan ganin cewa mu'tabara ce ko sahiha ce ko makabula ce inama al'amalu wannan matsala yana bada labarin dukkan aikace aikace da mutane ke yi yanzu lokacin da muke wannan karatun na zo ne da niyyata saboda wannan niyyan da wai take take sa in yi aikin wa yakunu qawluhu ba'da zalika sai zama fadin sa bayan haka wa inna ma li kulli imri'in ma nawa dukkan abinda mutum kadai abinda mutum zai samu shine abinda yayi niyya ikhbaran an hukumi shar'i wannan shine labari akan hukunci shari'a din wa huwa anna hazza al-amili shine sai zama raban mai yin aiki min amalihi na aikin sa niyyatu shine gwargwadon niyyar sa fa in kana salihatan in ta zama ingantacciya ce fa amaluhu salihun to aikin sa ingantacce ne falahu ajruhu zai samu ladan sa wa in kana fasidatan amma idan aikin ya zama bataccen aiki ne fa'amaluhu fasilun to aikin sabatacce ne fa alaihi wazruhu zai zama ya da wato alhakin wannan aikin nasa bada cewa ya hatamilu an yakuna taqdir kuma da anatu da mallan ja'i to sai mu tashi sai mu tashi anan insha Allah to sai an zo da lokacin fikar din ko bismillah نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني أحمد ابن علي mai magana mai ke nan to yana magana akan cewa a akan isnadi ko dai ya tsaya ya tike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara ko ya zan baka ai zan baka ko ya tsaya ya tike zuwa ga manzon Allah karara ko kuma bai tike zuwa ga manzon Allah bai tike zuwa ga sahabi amma a hukunci yana yana da hukunci na maganar manzon Allah a na wato ko maganarsa ko aikinsa ko kuma takaririnsa to kaga anan abin da yake magana idan ya take zuwa ga manzo Allah kaga wannan kai tsaye ya zama isnadi an shimfa isnadi zuwa ga manzo Allah ne kai tsaye ya zama hadisin manzo Allah ko kuma ya zama hadisin sahabi ya faɗa amma ya da hukuncin cewa wannan manzo Allah ne ya faɗa kamar ya faɗa cewa wani wani abu da zai faru tashar kiyama kamar Abdullahi dan Masud ya fike ba da labarin cewa daren Juma'a yan ajin za su fita ubangiji zai musu zai musu tajalli su kara ganin sa kaga wannan ibn taymiya ke cewa wannan ba zai yi a ce abai da masu zai faɗi zai faɗi wannan maganar ya gaibi ba sai in ya samu ne tare daga wurin manzo Allah wallahi lamma su bai shi ba ma ya dauka ma daga daga ahlul kitabi kaga wannan kai kaga daga wurin manzo Allah ya samu to wannan shine wato marfu'i ne ko kuma magana shi ta manzo Allah hukuman lahu hukumur raf'i ko kuma take zuwa ga sahabi idan ba ba magana ne na manzo Allah ba ya take zuwa ga sahabi ne wanda wannan shine ce wanda ya gama da manzo Allah yanzu ya magana akan al'awwalu abinda take zuwa ga manzo Allah din to sai shi ne ce al-marfu ci gaba na'am yace al-awwal na farko wanda take zuwa ga manzo Allah shi al-marfu madaukakin labari wanda aka daukaka shi zuwa ga manzo Allah wannan istilahi ne kai ma in zaka zo ka fasara ko zaka fasara shi da a rubuce ko kuma a magance sai ka faɗe shi haka amma sai ka bayani ai istilahi dan kace marfu wanda aka dau aka daga shi sama amma kaga in kace in a yare kuka ce hadisi maɗaukaki to kaga sai a maka sai a maka a maka bayani me- sai ka bayani me ake me kake nufi a istilahi na malaman hadisi na
Sani na biyu al-Mawquf wanda ya tsaya akan sahabi kenan shine au ila sahabi wa huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalika shi to wanda ya tsaya akan sahabi to shi ake kira mawqufi takaitacce akan sahabi galibi aka ce takaitacce akan shiru a wajen malaman hadisi ko kuma tsayayi wanda aka tsaye da shi akan sahabi to ana ana ana nuni zuwa ga cewa sahabi kawai ake magana aka ce mawqufi aka shiru to ana magana sahabi galibi amma aka ce mawqufu ala fulan to ina sa a kawo tabi'i ko wani abu ta ce mawqufu ala malik wani abu irin wannan amma aka ce mawquf aka shiru ana nufin sahabi na'am Sani na uku al-Mawquf al-maqtur wannan yana magana kan tabi'i kuma tunda yayi magana kan tabi'i ba yayi magana kan magana ce magana ne na tabi'i sai ka ce to hadha sahihun maqtur misali a ce malik ya ce ibn shihab az-zuhri daga sayyid ibn musayyib sayyid ibn musayyib ya ce kaza to wannan kaga ya inganta za ka sayyid ibn musayyib amma ba ga shi manzo Allah ba in ka zo zaka faɗa sai ka ce hadha sahihun maqtur ai hadha sahihun min kalami sa'id ibn musayyib min kalami tabi'i da shi al-maqtur wannan shine istilahin su a wajen su maqbu' suna wajen mutsalawul hadith suna magana malaman hadisi suna maganan istilahi da nan suna magana maganar sahabi amma kana iya gani kuma a wani lokaci a yaran su su yi amfani da shi hadha hadithun maqbu' suna maganan hadisi munqadi hadisi wanda yake da datsewan isnadi ba nan ba suna maganan maqbu' a na wurin nan ba a daga bambanta maganganun malaman amma imamu shafi'i wani lokaci zaka ga آه، يكن يتلاقي شيء حديث مقطوع إلى نبه حديث منقطع حديث مقطوع إلى نبه حديث منقطع نعم
ومن دون tabi'i أو أو- حديث كما دي ي- ي- يكي كما باين سا- تابعي بكي تابعي با fihi mislu نعم fihi mislu
ba wani fihi mislu eh shi eh, shi kwanan kwacin sa dai shi ma dai duk hukunci kenan dai duka wannan ya ya takaita ne zuwa ga tabi'i ko ta atba tabi'i na'am wal qalu lil asabina al-asal
waɗanda kuma duk abin da aka ji aka ruwaito galibi wan- wanda bai bai kai zuwa ga sahabi ba ko tabi'i ko abin da ya kama da wannan to galibi akan ce mishi al'akaru ne duk da shi ma abin da kai zuwa ga wurin tabi'in zuwa wurin sahabin aka ce mishi al'akar wani lokacin da nace al'akar sa da hadisin ma baki da al'akar sa da hadisai baki da wannan in ka gani to wani asiri kenan amma su dai anan in suka faɗi al'akar galibi ko dai tsaya akan sahabi ko kuma ya tsaya akan tabi'i ko atba'u tabi'ina amma dai ba hadisi ba hadisi bane galibi galibi ba hadisi bane eh eh, lil akhiraini ai baka baka kace lil akhiraini zaka ce wa yuqal lil akhiraini ana fada ga wato abinda ya ya- ya zo daga wajen shi tabi'i da da sahabi al-akaru ah ka fahimta lil akhirai wannan sunan na na biyun karshe ba na farko ba wannan galibi kenan amma wani lokaci kuma aka ce al'asaru ana nufin ana nufin wato ah, har hadisin manzo Allah din amma wa yuqalu al akhirain fil aghlab galibi aka ce al'asar ana nufin ko dai maganar sahabi ko maganar tabi'i Eh, na'am
ma sanin ya ce al-asal eh an fi sani da kawai akan hadisi ko a maganar maganar sahabi ko maganar tabi'i Sha'a- akwai wani asali daga Malik akwai wani asali daga Sa'id ibn Sa'id akwai wani asali daga Ibn Shihab akwai wani asali daga Ibn Umar amma in aka- ana magana hadisi sai a ce a ce hadisi kawai amma wani lokaci kuma aka ce al-athar ana magana kuma har hadisan sun shafa Eh, na'am wai wuce wai wuce to sai aka ce hal- al-hadith al-musnad shi kuma kaga marfu'i wanda aka dauka zuwa ga manzo Allah to yana iya zama musnad ko yana iya zama ba musnad ba yanzu ga maka me bambancin na'am marfu'u sahabi sanadi shi ne abin da wato sahabi ya ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah ma da isnadinsa sanad wahid da isnadi zahiri wajibu ittisal wanda zahirinsa akwai ittisali zahirinsa akwai wato sa- sajewa ta fuskan isnadi din a shimfar isnadi to da dama an fa- dama isnadi kun ga isnadi ace musnad haka wanda aka ce fulan an fulan an fulan kenan to shi alhadith almusnad eh ya ba yankewa eh shi babu yankewa galibin mutasil sanad ne eh
in kalla adabu eh, amma shi galibi marfu ba dole ya zama musnad ba na yanzu misali a kana iya cewa qala al-bukhari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan marfu' ne walakin hu laysa bi musnad saboda ai bai shimfida isnadin nasa ba alin bukari sai ce mazalla ya faɗa yanzu mun wada a cikin littafai da galibi muka ce mazalla ya faɗa ya kaga mun yi rafa'in magana zuwa mazalla wato mun mun ɗaukaka magana zuwa mazalla mun kai mun kai shi cewa mazalla ya faɗa amma ba mu kawo isnadi ba to amma idan ka kawo ha- isnadi zai zama hadisi ne marfu' ne kuma musnad hadisi ne marfu' wa musnad da
in kalla adam idan adadin sa yayi kaɗan shi hadisi din wato ya zama adadin isnadin da aka kawo kaɗan ne aka kawo ba su yawa ba
da in ma an yanta hijiran nabi to ko dai ya tike zuwa ga manzon Allah wa ala ali eh
aw ila imami ko ya kai ko ya kai zuwa ga zuwa ga wani wani malami daga cikin malamai
zai sifatin alaihi fi sifatin aliyya wanda yake da wata sifa wata take madaukakiya babban malami ka shu'ba kamar shu'ba shu'ba shine shu'ba ibn al-hajjaj galibi ga suna yin misali da shi wajen wajen wajen wato saboda shi amir mu'min ne shi general ne a hadisin shi a hadisin shi general ne daga shi to babu kowa babu kowa kuma tsara sai imam malik ne shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki abu al-ward ko abu bistan babban malami ne a hadisin kowa ya sallama masa shi babu abin da ya damu da shi idan ya ci ya dinga hada hadisan manzo Allah yana tabbatar da wani ne ingantacce wani ba ingantacce ba shoba kenan amil mu'minin na'am
alam alam zuwa
tsarin imam malik ne ai yana da sa dalibai da yawa duk galibin dalibai su imam malik kuma suna da riwaya suna da riwaya kamar su yahya bin sayyid al-qattan kamar su abdurrahman ibn mahdi eh, kamar su sufyan ibn uyayna sai ibn uyayna galibi da yake shi ya ya sami wasu daga cikin malaman su saboda haka shi ma ya zama yana da ah, shi kadin su ne amma kuma ya samu galibin malaman su su ma amma sun tsara su su a tsauri ne shi kuma tsara a tsauri ne ya ma ɗage ba a tsauri ya rasu ɗaya da sittin bayan hijira a tsauri kuma ya rasu kuma ɗaya da sittin da ɗaya bayan hijira shekara shekara ɗaya ne da tsakanin su shi kuma imam malik ya yi shi ɗin da yawa a cikin su ya rasu ɗari da saba'in da tara na'am
fal awwal idan ya zama hadisin adadinsa ya ya zama kaɗan na isnadin amma ya take zuwa ga manzon Allah shi ne al'awwal ko to
aw ila imami zai sifatin alaihi eh, a al'awwal yanzu ke magana fal awwal eh al'ulul mutlaq to shine al'uluwul mutlaq sakakken ɗaukaka na isnadi wato shi a sake yake misali ya zama filafiyat kawai ake da shi ya zama kamar misali a ce kamar malik Nafi- nafi ibn umar kaga mutane uku na tsakanin shi da manzo Allah to wannan in ya zama wannan a wajen ma imam malik wannan za a kira shi al-uluwul mutlaq isnadin sa isnadi ne ali madaukaki wanda yake su abin abin da yasa suke kawo al-isnad al-ali saboda duk yayin da adadin ya zama kadan to to ya yiwuwa a samu kuskure ya ya amsa ya ya amsa malin sa ko yiwuwan ka a samu kuskure akwai in isnadi yayi kadan chance na a samu kuskure yayi kadan in yayi yawa to kaga wani ya ji ga wani zai dinga cin magana kuma to shi suke suke suke son isnadi ali an tambayi Yahya bin Ma'in yana yana rashin lafiyan ajalin sa kai me kake me ka fi so a rayuwarka yace ina son in samu baitul khali wa isnadul ali in samu gidan da ba kowa sai ni ina ina ina takarar hadisai na kuma ga kuma isnadi ali na sasa a gaba to shi abin da so kenan Yahya bin Ma'in shi kuma imamu dalil wa ta'dil shi wa tsarin sai imamu Ahmad ne in ya zama ya isnadin naka ya zama kaɗan ne zuwa ga shi wannan limamin shi shu'ba din ko kuma malik sai a kira shi al-uluwun nisbi wato uluwi ne amma in an danganta shi da wannan malamin guda daya duk da hadisin ta wasu bangarori kuma to akwai a- a- a- akwai ba- wato sauran marubuta da suka ruwaito an fahimta abin da muke magana a nan ko an fahimta ko ba fahimta ba al-ulu shine ya zama akwai qillatul adad wanda wanda suka ruwaito ruwaya adadi ne kaɗan misali mu ce a wanda suka ruwaito suna da adadi ne wanda suke galibi guda uku filafiyat ne kaga wannan ai sun zama su kaɗan to in ya zama yana tikewa ne zuwa ga na farko na farko me ya faɗa maka al'ulu na farko a can na farko ne fa in qalla adaduhu idan adadin ya zama kaɗan fa ma ya tafiya ila nabi ko dai ya tike zuwa ga manzon Allah da shi ne ke cewa to al-awwalu idan ya take zuwa ga manzon Allah din ya zama zuwa ga manzon Allah amma da adadi kadan sai a kira shi zuwa ga al-uluwul mutlaq in kuma ya take zuwa ga wani manzon Allah ne sai a kira shi da al-uluwul nisbi misali zuwa ga shu'ba adadin hadisin da nake da shi zuwa ga shu'ba zuwa ga shu'ba adadi ne kadan to zuwa gare shi da sai ake shi al'uluwun nisbi wato uluwi wanda yake wanda yake muqayyad ne ba mutlaq ba misali ba gashi ai mun karanta wannan hadisi na na Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair hadisin farko na da muka samu watsa sai yake rawaito kai tsaye daga Aisha misali zuwa daga Aisha kaga da yake rawaito daga Aisha tsakanin shi da manzo Allah mutum ɗaya ne amma kuma sai a hadisin gaba na Ummu Salama sai ya roto daga Zainab daga Ummu Salama daga manzon Allah kaga ya kara mutum biyu ya kara mutum ɗaya kuma to kaga wancan ya fi wancan ajali ajali kadan to shine abin da yake sai ga maka anan ana iya sama al-ulul mutlaq ana iya sama al-ulul nisbi mm sai mu dakata ana insha Allah kowane yana bukatan wannan ku duka hadawa da da bukatukar da muka yi na nukhbatul fikr galibi wannan sa kasar lanin ko goma ne da muka fara kuma yanzu ba gashi ma mun ƙara kasar uku a na wata wata nan da muke yi so kowanne aka bi insha Allah abin zai bayyana muku sosai to a ina ganin shi kenan ko eh muna karanta shi wannan tafin ne to abin da muka tada Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى يبيان وقتهم على الهيري الله تعالى تكون عندك شر الله تعالى تدق تدق تدق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله
Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam